وتلها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
الله يسعدك على خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ɗan uwana musulmi musamman wannan mai martaba sarkin gamawa da shauran 'yan majalisansa da masarauta da manya-manyan malamai da muka same su a nan da wanda muka taho da su da kuma shauran 'yan uwana almajirai da dukkan waɗanda suka hallara a wannan fili mai albarka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna jaddada godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawon rai kuma ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka a wannan rana a domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci karkashin wannan kungiya ta addinin musulunci wato jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan fada mai albarka fada mai martaba sarkin gamawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gama mu da alkhairi tun daga fara wannan wa'azi har kammala shi har kuma mu isa gidajenmu cikin gamammiyan alkhairi ina addu'a ma mutanen wannan gari masu albarka yadda suke karban baki Allah ya karbe su hannu biyu gobe kiyama a bayan haka da ke babu lokaci kamar yadda mai gabatarwa yake gaya mu wato babu lokacin da za mu yi dogon wa'azi ko tunatarwa musamman da ke ni sako ne zan isar na shi shugaban majalisar malamai da ya ce min na wakilce shi ba zai samu damar zuwa saboda baya jin karfin jiki sosai muna fata za a sa shi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya sakon da ya ce na faɗa da na tambaye shi ya ce ai abu ne wanda na sani guda ɗaya babban sakonsa shine yana kira ga dukkan almajirai da su ji tsoron Allah bisa ga nauyi ko amana da ke hannunsu na ilimi wato almajirai irinmu da kuma malamai manya-manya a ji tsoron Allah a yi ƙoƙari ana ƙoƙarin isar da saƙon Allah kamar yadda ya ce a kawar da son zuciya da kuma son duniya da faɗayi kada a rika haɗa shi da maganan Allah ko kuma a rika ajiye maganan Allah ana bibiya ma irin waɗannan abubuwa. ya ce lallai alhakin wannan al'umma yana kan malamai ne da kuma mu almajirai wannan shi ne babban saƙonsa gare mu kuma ya ce yana mana addu'a allah maɗaukakin sarki ya kawo mu lafiya ya mai da mu lafiya da haka ni saƙona kuma a nan suna son da sake mai da mu baya saboda ni kullum na kan kalli muna tufka ne kuma baya yana warwarewa abinda nake nufi da wannan shine mun yi nisa kwarai da gaske wajen da'awa da kira zuwa ga musulunci amma kuma muna barin baya da kura gaskiya kamar muna sumbure ne a lokacin da muke noma da yawan mu muna da bukatan a sake mana wato bita ko kuma tunatarwa sosai akan maganar tauhidi din nan mu a ƙashin kanmu da kuma iyalanmu da alhakin tsiransu ke hannunmu ina nufin matanmu da 'ya'yanmu bilhaƙiƙa da yawanmu muna ta ƙoƙari muna ta da'awa muna ta ƙoƙarin zuwa wuraren wa'azi muna ta shiga harkoki na sunna da sauransu amma kuma idan ka dubi zuri'ar mu iyalanmu da matanmu sai ka ga mafi yawa ba a irin wannan tafarkin suke ba wani billah wani abin da za ka gani ma a cikin gidansa za ka ga babu bambanci da gidan malamin tsubu alhali allah maɗaukakin sarki ba haka ya siffanta mutane masu imani ba mutane masu imani allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da su da zuri'ansu sukan zamo a hanya guda ne kuma su zauna a aljanna guda alaran ma za ka iya kira mana allazina amanu wattaba'atuhum والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء نعم كل امرئ بما كسب رهين ubangiji ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani imani irin na gaske sun san babu wani abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah sun tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine manzon Allah shine jakadan Allah shine Allah ya aiko shi ya karantar da al'umma yadda za su bauta ma Allah duk waɗanda suke da irin wannan imani to babban ƙoƙarinsu Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wata ba'atun zurriyatuhum bi imani suna iyakacin ƙoƙari ne dan ƴaƴansu da matansu su bi bayansu akan irin wannan imani babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah babu bautan gunki babu bautan shehi babu bautan kabari babu bautan aljani babu bautan mala'ika Allah kaɗai shi ne abin bauta to wannan tauhidin suka ƙoƙari su cusa ma 'ya'yansu da matansu a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya ce to su masu imani irin halayensu kenan kuma irin ɗabi'a su kenan idan suka yi haka Allah madaukakin sarki sai ya ce a wallahi da mu wata banu ya to imani alhaqna bihim zurriyatahum Allah ya ce sai mu haɗa su mu sadar da su da zuri'arsu gobe kiyama a cikin aljanna suna kallon juna suna ɗebe kewa suna farin cikin da juna sakamakon sun tafi akan hanya guda ɗaya ba uba ahalus sunna mata kuma yar bid'a ba ba uba ahalus sunna mata tana zuwa wajen bokaye ba ba uba ahalus sunna ana komai na sunna da shi amma mata kuma yar tsubbu ya'ya kuma 'yan sarar suka ba irin waɗannan ba Allah ya ce za mu haɗa su da zuri'ansu a cikin aljanna suna farin ciki suna kallon juna suna annashuwa suna ɗebekewa ma juna Allah ya ce kullum ri'in bai ma kasaba rahim kowane mutum daman jingina ne ga abin da ya aikata yana daga cikin abin da zai zanto jingina a gare mu idan mun kyautata imaninmu muka yi kokari muka kyautata imani ga iyalanmu da nauyin shirye suke hannunmu to lallai abin da muka aikata sai ya zanto shine sakamakonmu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbata yan uwa musulmi lallai da yawanmu da yawanmu da yawanmu muna da sakaci a wannan bangare din wai an kai matsayin da har mutum yana intimani da sunna amma za ka ji yana kokwanto yana shakka a ce masa ba a bauta ma annabi sai ka ga yana ganin wai maganar ta yi zafi wai ko ta yi kaushi yana fa itimani da cewa shi hada sunna ne amma ka ce masa ko annabi ba a bauta masa sai ya rika cewa a'a abin ya yi tsanani sai ka rasa fa mali haula ilqaul la yakaduna yafqahuna haditha Allah ne fa da kansa a cikin alqur'ani ya faɗa ina cikin suratu ali imrana wala ya'murakum an tattakhidhu almalaikata ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا نعم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون جزاك الله خيرا الله مدوكين sarki yace wala ya amurakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaban Allah yace Allah dai baya umurtan ku Allah bai muku umurni ba da ku riƙi annaba a mala'ikunsa ga shi ko su mala'ikun nan su suka fi tsarki cikin halittar Allah su ne waɗanda ba sa saban Allah su ne waɗanda suna aikata abin da Allah ya umarce su ne su ne waɗanda yi na yi bari na bari a gaban Allah fatattu ne a gaban Allah amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah bai umarce mu mu riƙi mala'ikun nan sai suwa Allah ya ce wannan biyina Allah bai umurce mu mu riƙe annabawa a matsayin mai arbaban iyayen gidi abubuwan bauta Allah ne da kansa ya ce bai umurci wani ɗan adam wani halitta ya riki mala'ikunsa a matsayin iyayen gidi abubuwan bauta ba Allah bai umurci wani halitta ya riƙi annabawan Allah a matsayin iyayen giji ba har matsayin mala'ika jibrilu bai kai ga ya zanto abin bauta ba har matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine shugaban annabawa mafificin halittu gaba daya amma bai kai matsayin a rike shi abin bauta ba a wajen allah domin yana cikin wannan biyina sai allah madaukakin sarki ya ce a ya amurkum bil kuburi ta yaya ma Allah zai umarce ku da ku yi kafirci ba da in antum muslimun bayan kun zanto musulmi ashe wannan aya kadai ta isa ta warkar da musulmi ya gane cewa ko da mala'ika jibrilu ka bauta masa ka yi kafirci ko da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka bauta masa ka yi kafirci don Allah ya ce a ya amurukum بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تيايا الله زي أمتشيكو دا كافرشي bayan kun zanto musulmi don haka ina kiranmu mu waɗanda Allah ya ɗora mana nauyin iyalanmu matanmu da 'ya'yanmu a hannunmu mu koma gida mu gyara tauhidin kanmu mu gyara musu tauhidi akwai fa matsala akwai matsala akwai fa matsala ba wallahi tauhidin na akwai matsala Allah madaukakin sarki ya ɗora mana ya ce ku anfusakum wa ahalikum nara ku tsare kawunan ku daga shiga wuta ba ku kaɗan ku ba iyalan ku ma haƙƙin tsare su daga shiga wuta na wuyan ku ne na hannun ku ne don haka duk wani ɗan izala duk wani ahalus sunna duk wani basalabe da yake takama da cewa ya sha tauhidi ya sha sunna ya ƙoshe wallahi dai zanto masa abin nadama abin ɓacin rai abin tashin hankali khasara a gare shi gobe kiyama idan bai gyara tauhidin ƴaƴansa da na iyalansa ba saboda alhakin kubutar da su yana hannunsa to almadani ya matsa mu kuma ban gama isar da saƙon ba don ya so kanka ya rasa Allah madaukakin sarki ya bamu wani lokaci domin mu faɗaɗa magana akan wannan abinda muka faɗa zama wani dai Allah ya tara mu cikin lada abinda kuma aka yi kuskure Allah ya yafe mana daman ni na zo isar da saƙo ne na wanda ya wace tani wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad attahiru bakoji allah ya saka da alkhairi wadda ya wakilci shugaban majalisar malamai na jihar bauchi a sheikh suleiman yusuf bashir alkali allah ya kara masa lafiya yan uwa masu albarka kamar yadda muke faɗa a ɗazu cewa wannan wa'azi na jiha wa'azi ne na musamman kuma muna da malamai da yawa waɗanda za su hawo kan wannan mimbari insha Allahu ta'ala saboda haka dai muna roƙo a ƙara ba mu haɗin kai a ƙara nutsuwa domin amfana da abin da malamai za su faɗa mana a daidai wannan lokaci gidan rediyon brc azare sun sanya wannan karatu live wadda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu shine shugaban wannan ƙungiya a mataki na jihar bauchi Profesa zubairu abubakar madaki daga aljihunsa allah ya saka masa da alkhairi